Ina shi ne abin da ke zaɓi, shi ne bai halatta ɗin ba. Sai an sai a cinikin sa, sai dai idan mangalan ma'aunan ya ce a ce kilo kaza suke ɗauka, dama an san ta ba wai da ake sakawa da hannu. Kamar dama yanzu a ce a- kamar yanzu zamani a ce an yi wata ta zamani, ni inda ganta kilo hamsin ce, ko inda ganta kilo saba'in ce, tana da yin ma'ayyukan kilo to wannan shi ne ya halatta. amma yin ta gargajiya ne wanda kasan ba mawuri ne ta kawai kowa gwamnati abin da yake sa zai yi ko na wani ce bai halatta ba
وعدده نترشيا وتوهيما وحروب ذه- بذهنه كراوة تقويما na'am وعدده نترشيا a nan kaji ko kage akwai wani abu da ke tarshihi a balaga da me kuma da وتوهيما tauhimi abu abu ka wannan a rashaha wannan kuma a wa a sa wahali a ina ke yanzu ne وحروب amma ذهنه ka- amma ka ka rabe tsakanin tarshihi da tauhimi abu a cikin hankali ake samun ba farkin كراوة تقويما wanda da yadda za ka kimanta abin to shi ne fakin tarshihi tarshihi da tauhimi gashi nan ne faɗa muku هذا البيت wannan baiti خيرا wala koma cikin zance daɗi ƙari nan a tare-tare zai kawo shi ba وفيه نوعان to shi a wannan baitin akwai nauyi guda biyu الترشيح akwai abin da ke tarshihi والتوهيم akwai tauhimi ولهما مناسبة duk بالتورية waɗannan da tafiye da tauhimi na suna da munasaba da tauriya da muka gama ɗin nan shi za a kawo shi a nan wanne ne tarshihi والتوشيح abin da ya tarshihi tarshihi أن يأتي المتكلم mai magana ya zo بكلمة da wata kalma لا تصله wadda ita kalma ba za ta kyautatu ba لضرب من da المحاسن nau'i daga kyawawan abubuwa حتى يؤتى بلفظة sai an zo da wani lafazi tura shi'uha Turashi'uha.
wadda za ta rasha ta bayyana ta da alan ta ta وتؤهلها lizalika ga wannan sannan za a gane cewa ta- ta- ya zama tauriya kenan وذلك mutanen ga شامل ya shigo da لترشيد ko ya zama التورية tafiyin sai ya sai tabbatar da tauriya ko ya والاستعانة tabbatar da isti'ara ko ya ka tabbatar والتشبيه ya tabbatar da tajbihi ko ya والإباكي tabbatar da mudabaka وغير da wani ذلك waɗannan duk tafiyin yana zuwa da ɗayan waɗannan abubuwa guda da muka faɗa ولذلك أفردوه dan haka su ma suka kadaita shi ma tafiyin suka ce aka ce nau'i ne na daban كقوله kamar faɗin wani mawaƙi وإذا رجوت المستهيل فإنما تمن رجاء لا شفير قاري ice وإذا رجوت idan ka tsaurafi almustai abinda ba zai yiwu ba kace kuma kana son ya yiwu فإنما تمن gaskiya رجاء kana kaunar kana ginin kaunar ja'i ne على شفير a قاري gefen rijiya to raja'i din nan akwai raja'i bakin rijiya ko akwai shifiri shi ma bakin rijiya shi ma shifiri duk da raja'i to ai ba cewa kai wai zara jauta ko idan ka kaunata to ai da aka ce raja'i din nan sai a sai a dauka shi ba kauna ne to akwai rajal bahar kuma bakin rijiya ai an gane ko to bai sa rajal baharin nan zai zama taushi zai zama tarshi sai aka yi saboda ka ce ala shafirin shafiri ai shafiri shi zai tabbatar da raja din na rajal biri ne
ولولا شفير ai ba dan kaci shafiru ba لم يكن في الرجاء تورية da shi raja din nan da bai zama tauriya ba برجل بئر ai akwai rajali ba kirija da ba kirija shi za sai shafiri nan shi za aka dauki rajan nan rajal biri ne ba da ka ba sai a ce raja na kaura ne tunda ka ce wani za rajauta وقوله da fadin wani mawaki وفوت قلبي والله رأيت له به لا جنة إلا رأيت به جهنم ite وفوت قلبي ite zuciya da rawar zuciya tana rawa لو رأيت لهيبه da kin ga ruruwar so take babbal- balbalin bala'i a cikin zuciyar يا جنتي ya shi aljanna ta ke matan nan لا رأيت به to جهنم wutar jahannam za ki gani a cikin zuciyar ma ba wai za ki gani ba to wai to sai ce wai to cewa ba wai ya jannati din nan gashi nan فقوله wadanda da yake يا yake جنتي ya jannati din nan رشها اللفظة ita ce جهنم ta nuna la- lafazin jahannama din nan للمطابقة dan a ce tsakaninsa da akwai mudabaka da zaman da jahannama da jahannama ai akwai mudabaka ko wannan aljanna wannan wuta ai akwai mudabaka to jannatin nan shi ta sa wannan lafazin zama mudabaka ba dan an kawo shi ai da ba ba samu mudabaka da mun ce da kai tarki yakan zama tauriya yakan zama mudabaka yakan zama wani wannan ko to wannan kaga nan shi tarki ne zama mudabaka وأما التوهيم to wannan fita shi ne fita shi amma tauhimi kuwa وذكر اللفظ shi a shi abin da وذكر ke اللفظ shi ambatan lafazi ne يوهم خلاف المقصود wanda zai sa ka wa- ka wahamin abin da ake nufi ka maka wahamin sa shi zake ya tauhimu ya sa maka wahayi وهو أيضا shi ailan kuma cikin zance shi شامل ya taro لتوهيم التورية akwai wata tauhimi na tauriya والسباق akwai na mudabaka وغيرهما da wani waɗannan فأما إيهام التورية amma ihami na tauriya faka qaulin sufi kan faɗin mu- ha- kan faɗin su fil huli huli hatta idza sadaru wal haylu sa'ibatun min ba'di ma sallatul asyahu fil qimam to hatta idza sadaru har yayin da suka gabata wal haylu sa'ibatun sai aka ce dawakai sa'i batu ai sai a ɗauka azumi ne ko tana ƙara ne ba na'am min ba'di ma sallatul asyahu to kuma za ka ce malama sallatul asab kan sa ita kuma kasu kula ta sallar sai a dauka tunda an ce sallar din nan ai wannan kuma sa- sai a ce azumi ne tunda ga sallah ta zo shi kuma sallatul asab an zare ne kasu kula ta zaru fil alhi qimam a alake shine a imami a alake kenan wa zikri siyamul to sai aka hayli ce siyamul haid din nan yuhimu ai sai kuma ka wahamin an sallat cewa sallar din nan min salati sai a dauka sallah ce wal tunda an ce muradu siyamul haid wal muradu abinda kuma na ba as-salilu ƙara ake nufi wa sawtul hadidi da shi ne saddin karfa kau kau da ake dinnan ana ana yi wa min qawlihi Allah ta'ala ta'ala ma ash-shamsu wal qamaru bihusbani albaji Bani.
Allah bai ce ashamsu wal qamaru kai ko Na'am.
da rana da wata bihusban yaji da yana bihusban ko ne da fada nasa gargwada na'am sai ce wan najmu wan najmu to da aka ce tunda an ce ashamsu wal an ce ka ce wan najmu tauraro ko a'a ba najmu iri wanda yake mai mai mai kafa mai tafiya mai sa- wanda yake da saku wa shajaru da wanda yake bai da saku yajidani su kuma haka Allah yake yin su ko ne yana sujja ga ubangiji to ai kaga ba amma da aka ce shamsu wal qamar sai dauka najmun nan najmu samai ne shi kuma shi yake najmun na batini na'am wa zikrun najmi an fata najmu tawhimun shi wahami ne li'annahu dan cewa shi yuhimu zai wahimtar anna al-murada cewa muradi da ake nufi najmu najibin sama yake nufi wa shi ka wahan ba ba shi yake nufi ba wal muradu muradi ko najibin na ba najmun na ba shi yake nufi qultu kuntu nace wa min hadith ad-dalami akwai hadisi na na imam dalami masalun nazir fi an-nujumi misalin mai duba cikin taurari kan nazir fi ainihi shams kamar mai duba ne a cikin ainihin rana kullama ishtadda nazaruhu ko shi ganin sai tsananta cikin ta da'u wa basaruhu sai ganin sai rauni to sai aka ce annazirin nan fi hadha al-hadith to a cikin wani hadisi ثلاثة توهيمات akwai hadisi guda uku wanne ne su في الناظرين kaga in aka ce mai duba sai a dauka gani na ido sai a mai bincike ne وفي النجوم mai taurarin kuma sai a dauka taurari zuwa taurari na buga taurari da ake na kasa وفي بصره da kuma ganin sai ya dauka a sai basira take ta rauni tunda ya koma baya aiki da kawai sai da taurari ke aiki sai kuma ya zama cewa zuciyar ganin sama ya zama zuciyar ta zama ta yi rauni sai ya dauka na gani ne ai فتأمل to ka lura dan wa وأما توهيم إباقي amma tauhidi na mudabaka فكقوله to fadan wani waki تردى ثياب الموت همرا ويبس الذين kama da illa illa illa me fama me تردى ثياب الموت eh wai tara da siyabal mauti shi wannan da kuyi muke magana ya raba tufafin mutuwa umra suna maja amma a ta hallailu illa wafi su dusun huluri to dare ba zai zo ba sai ta shiga cikin wato cikin aljanna domin ba shi ne tufafi mai kore ba to gashi nan tsakanin su البيت karanta baitin ka gani فإنه cewa shi da ya ce ya ce siyar da siyabal mauti can kuma ya ce dusun dusun huluri can baitin أو حمد إباقى sai an sai aka samu wahamin mudabaka بين الأحمر tsakanin wanda yake wani wahami ne ba dan ba haka bane dan ba fada baka bace sai dauka akwai wani tsakanin ja da والأحبر kore babu da baka kuwa ولا مطابقة ba mu da bakar kuwa إذ لا تلاد بينهما saboda ai ba kishin juna bane قلت kunta nace ومثاله من الحديث akwai misalin wani malaka hadisin حديث مسلم hadisin nan manzo annabi na muslimu من لطم hurra waje عبده wa wan mara daga wan mada man ladama hurra waje abdihi wanda ya mari hurra tsakiyar waje abdi fuskar bawansa فإن كفارته ka fara wannan shi wanda ya haka ituko ya yin tashi to sai aka ce hurra kuma aka ce abdu a sai ka ce hurra sai ka dauka da dali ko tun da an ce ga abdu مم. وذكر حر an bata hurra din hurra wajen yi da aka ce توهيم أيوة يا ميني.
للاتباع na mudabaka مع عبده tare da aka ce abdu din da aka ce uh, hurra abdu din wajen abdu وليس a ba بإباج mudabaka bane izlaisa lidda إذ ليس للتوحيد.
yara ne wannan walaisa bi ibaki izlaisa sai ka hada dalil da hudu da ce abin da ya tsallake kenan nan ba kike zama ne ومنها akwai daga akwai kuma akwai daga nau'in tauhidi أن يأتي المتكلم mai magana ya zo da بكلمة wata kalma توهم da za ta ba da wahamu بما بعده abinda zai zai zo abinda zai zo ba zai zama yana da wahami أن أرى أنه أراد تسيفها sai an rubuta wata an samu tasibi canja wasali ne ومراده muradin sa kuwa إله ما يتوهمه السامع a yadda mai ji yake wahamin ba haka yake ba قوله kafa da wani mawaki وإن الفئام الذي حوله لتعصد أرجلها الأرقص to kaji ba وإن to الفئام amanan da kace kaga jama'a الذي حوله wanda suke daura da shi لتعصد أرجلها الأرقص kawuna tana hasada ga kawuwanta to cewa al'usu din nan sai ka dauka can al- bai kiyamu ne ba ba fi'amu bane shi ko fi'amu yake ne na jama'a ba riƙiyamu bane wala abdul abduli da kaji abdul din da ka fado tuwahimu sai ta sami'a sami wahami mai ji ya zama wahami anna labzatul bi'ami cewa fi'amun da ka fada na farko bil qabi iyamu ne wa muraduhu shi kuma ranar zuba da kan nan ne wa me fasara da ne wa hiya al jama'atul kathira ce jama'a masu yawa ba da yan waka mai da wani zuwa da yanayin idan sati mai zuwa akwai zaɓe na kama da lahani aka tsallake wajen da kuma takure saboda aka dawo za mu yi hudu sai bayan kuma azumi insha Allah da wata Allah ya nuna mace lafiya ya ga kuma lafiya kuma dai abin da yake ba da shawara da kai da wannan da kai za a yi din nan kamar yadda muka faɗa wancan satin Allah ya sa ya zaba mana wanda ya fi kuma lafiya gama lafiya yawwa Allah zai ƙara mutane malamai da suke ƙara faɗakarwa kowa mutane daga الحمد لله